بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata sha shida ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da hudu ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي ألا مدوكين سلكي ميسا كياد الخير من كان عند مال يتشي ويوضح هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما ما قال ذلك إلا بعد ظهور أهل الأهواء والبدع Tijjani Assamawi makiri ne, wanda ya bi take-taken makire ‘yan uwanshi da suka gabace shi akan wannan sana'a ta makirci, cewa ai ga Ibn Abbas ma ya ce dukkanin damuwa da takaici sun kai matuƙa innar raziyata kullar raziya, fitina da bala'i ya kai ƙeji. an hana annabi rubuta abin da ya nufa zai rubuta ce ka gani gama ibn abbas ya faɗa haka sai malin ya ce abin da yake ƙara fito da al'amari sarari ibn abbas bai faɗa abin da ya faɗi ɗin ba sai lokacin da ‘yan son zuciya da ‘yan bida'a irin su tijjani a samawi suka bayyana na zamaninsu min al-khawarij war rafida lokacin da rafidawa 'yan shi'a da ke zagin sahabbai da khawarij waɗanda ke kashe musulmi suka bayyana da wannan bid'a tasu to lokacin ne ibn abbas ya faɗi maganan ba san da abin ya faru ne ibn abbas bai faɗi ba ba sai da gama cin kaso musulunci kaf bayan zamanin sayyidina ali ana ta rigima da khawarijawa da 'yan shi'a lokacin ne ibn abbas ya ce innar raziya ta kullar raziya bala'i ya kai bala'i da an bar annabi ya yi wancan rubutun kila abin da ya nemi ya gaya masu kenan cewa nan gaba akwai fitina iri kaza da kaza da kaza za su zo za su faru to ku yi hankali kun gano wannan da kyau ku nassa ala hada shekul islam ibn taimiyya wannan bayani karara shehun musulunci ibn taimiya shi ya zo mutane da bayani dalla-dalla a kai karanta littafin minhajis sunna a jiz'i na shida shafi na ɗari uku da sha shida walhafiz ibn hajarin da kuma babban malamin hadisi ibn hajar al'askalani shi ma ya yi wannan magana a cikin littafin fatowar bari a jiz'i na farko shafi na ɗari biyu da tara وأيضا فقول ابن عباس هذا ما قاله اجتهادا منه ما ليتي فقول ابن عباس هذا wannan magana na ibn Abbas qala ijtihadan minhu ya faɗe shi ne ta hanyar ijtihadin shi wa huwa mu'aridun bi qawli Umar kuma wannan ijtihadin nashi yayi karo da maganar Umar wajtihadihi da kuma ijtihadin Umar kun gano wannan ɗauka ma a ce ibn abbas a nan take ya faɗa kuma shi kanshi samawi da shi da iyayen gidan shi 'yan shi'a sun ce ai umar na daga cikin waɗanda suka ce kar a bada a rubuta me yasa umar ya ce kar a bayar a rubuta ijtihadin shi ne ya faɗa cewa alkitabu wa sunna sun ishe mu ba sai an ce kuma za a rubuta mana wani abu ba kun gano wannan da kyau ku to maganan umar da ijtihadin umar kenan yana karo da maganan ibnu abbas da ijtihadin ibnu abbas sai mala ya ce wa kada kana umaru afqaha min ibnu abbasin kuma umar ya fi ibnu abbasin ilimi da fahimtar addini kada'an kai tsaye qala ibnu hajarin ibnu hajarin ne ya faɗi wannan magana a fatowar bari jiz'i na takwas shafi na ɗari da talatin da hudu in ma za a yi gwaran dalilai da hujja ne fatawan umar na gaba da fatawan ibn abbasin kun gano wannan da kyau ko misalin wannan misalin mashirmanta da ke cewa wai idan liman na sallah baya jilsatul istiraha kai kuma ka yadda da annabi ya ce ayi kuma yayi wai in ka bi shi sallah wai kai ma karka yi saboda hadisin inna ma ju'ila al-imamu li utamma bikum kaga wannan shirme ne asali ma waɗanda ma suke magana akan liman in bai ba suka ce shin ita jilisan annabi yayi ta ne saboda gajiya da tsufa da bukata ko ko yayi ne saboda dama haka sallah take sai malaman fiƙihu da farko suka ce dama haka sallan take yayi to kenan da haka take da liman da mamu lalle su kun gano wannan da kyau ko in liman ya ƙi a wannan yanayin to yana yin sallah irin tashi kenan ba ta annaba ba to ba za ka yi koyi da shi ba saboda annabi ya ce yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim a wannan lokaci cin da ya sa son zuciya in ya dago ya miƙe kai in ka dago sai ka zauna amma in ya tabbata annabi ya yi ne saboda tsufa da bukata to in liman ya ɗago bai zauna bai miƙe cin da liman bai da bukata shi ba tsoho ba ne to kai ma ka ɗago sai ka bi shi to babu dalilin da ya ce annabi ya yi ta saboda tsufa ne da bukata in kuma akwai karo wannan fatawan cewa annabi ya yi ta saboda tsufa ne da bukata ta yi karo da fatawan su malik ibn al-huwairis ko malaman hadisi suka ce arrawi adara bima rawa na ƙara haskaka muku ne da wannan ijtihadi can maliku da abu hanifa sun yi ijtihadi ne wanda yake ya saba ma nassi su kuma ahmad dan hanbali a ɗaya daga cikin fatoyin shi da shafi'i sai suka yi ijtihadi wanda ya daidai da nassi jama kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa ku rike wannan da kyau ku fahimce shi kafin zuwan doron bayanan da zamu yi akan matsalar Allah ya shiryar da mu qultu malam yace to sai na ce bal huwa mu'aridun bi qawli Umar wannan magana na Ibn Abbasin da fahimtar shi ta ci karo da maganan Umar wa ta'ifatin min as-sahabati ma'ahu da wasu bangare na sahabbai da suka mara ma Umar baya kama ja'a fil hadith kama yadda yazo cikin hadisin fahtalafa ahlul bait sai mutanen da ke zaune a cikin gidan da annabi yake san da bai da lafiya ya ce a kawo abin da zai rubutu sai saɓani ya fara a tsakaninsu waqtasamu suke ta husuma wannan ya ce wannan ya ce wancan ya ce wannan ya ce faminhum man yaqul daga ciki akwai mai cewa qarribu yaktubu lakum kitaban ku kawo abin rubutu annabi ya rubuta muku la tadillu ba'dahu abinda in ya faɗa ya rubuta muku ba za ku ƙara jayayya a bayan shi ba. Wa minhum man yaqulu ghayra zalika daga cikin su akwai wanda ya faɗi wata magana wanda ba wannan ba. Mun karanta wannan hadisi a shafi na 277 a cikin wannan littafin. Wa ya'dudu hadha al-qawl muwafaqatu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lahu. Abin da ke nuni akan cewa maganar Umar ne daidai shine annabi da ya mara ma maganar Umar ɗin baya. ba'a da zalika bayan duk abin da ya faru sai annabi ya mara maganar Umar baya wa tarkuhu kitabatal kitab na hana rubuta littafin da yayi fa innahu sallallahu alaihi wa alihi sallama law arada an yaktubal kitab da annabi ya nufi rubuta littafin mastada ahadun an yamna'ahu ba wanda ya sai hana shi rubutawa wa qad thabata annahu asha ba'da zalika ayyaman bi ittifaqi sunna war rafida da 'yan shi'a da ahalu sunna duk sun yadda bayan abin da ya fara ranar alhamis annabi sai da ya rayu alhamis juma'a asabar lahadi litinin sannan ya rasu inda yana da buƙatar rubuta sanda suka fita sai ya ce a kawo rubuta to amma sai annabi ya gamsu da tattaunawan da aka yi da bayanan da su umar suka bada sai ya ɗauki nasu kaga ra'ayin umar da annabi ya yi ɗaya kenan ra'ayin su ibn abbas ya yi gefe wanda ra'ayin umar da annabi su ne daidai na su ibn abbas kuma can kuskure ne kaga yanzu dolanci da dakikanci da rashin ansan gaskiya na tijani as-samawa yana ƙara bayyana sanadi ko Allah shi kiyaye falam yaktub shay'an sai aka waye gari annabi bai rubuta komai ba mala yace taqaddama taqrir hazil mas'ala cikakken bayani dalla-dalla mun gabatar da shi a baya akan wannan matsala a shafi na 229 Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Wa ammad di'a uhu annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama a rada bi zalikar kitab, wai cewa da yi, wai su Umar sun ga annabi ya yi nufi ne in ya tashi zai rubuta an ya nassa ala khilafata Ali, zai ce, ai bayan ya rasu, babu wani wanda zai zama khalifa sai Ali wai da Umar ya ga abin da Annabi zai faɗi kenan sai wuf sai ta da rikici har aka waye gari Annabi bai rubuta musu komai ba to sai malam sai yake cewa ba'da an haka zalika anar rafida bayan fa ana da labari da ƴan shiya suka bayar za'imina annahu laysa hunaka tafsirun ma'qulun ghayruhu yake cewa wannan abin da annabi zai rubuta ba ka da wani abin da za ka fassara cewa ba Ali zai rubuta ya hau karagar mulki bayan ba shi ba, ba abin da aka faɗi wanda mai hankali zai iya yada in ba haka ba, wai annabi zai rubuta Ali ne khalifa bayan shi su Umar suka hana. Wal jawab, Mala ya ce martani ga wannan magana, anna haza, wal jawab ala haza, martani akan wannan annad di'a'ahu anna hadha qawlur rafidi ala al-itlaq mala yace wannan da'awa na wannan magana na wannan dan shi'a kai tsaye kazibun zahirun ƙarya ne a fili kawai kare bata mutane lokaci ƙarya yake ba abin da annabi ya nufa rubuta ba kenan khilaful mashkuri min aqidatihim al mashhuri min aqidatihim kuma wannan magana ma da ya faɗa ya saba ma abin da yake shahararren magana ne a cikin aqidansu hau dama tuntun annabi bai taba faɗin ali ne khalifa a bayan shi ba sai ranar alhamis da kafin alhamis da zagayo ya rasu dama wannan lokacin ne au to ashe dama kuma ai bai rubuta ba to da kuke cewa dama annabi ya ce ali ne khalifa a bayan shi ƙarya kuke yi jama'a kun fahimci wannan da kyau ko tanan da mai hankali ya kamata yi kenan farrafida mala ce yan shi'a يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على خلافة علي suna cewa wai annabi ya fito ya bayyana si karara akan khalifancin sayyidi ali wana sabahu wasiyadihi kuma annabi ya tabbatar da ali a matsayin shine wasiyin shi wai a bayan shi bi amrillahi lahu qabla hadithat qabla hadithatil kitab tun kafin maganar wannan rubutun ya taso wai annabi ya tabbatar a baya tuni wai in ya rasu wai aliyu ne zai hau karagan mulki walahum fi zalika mubalaghatun kabira yan shi'a sun wuce gona da iri wajen tabbatar da wannan wasiya ba ɗaya ba biyu ba a wajeje da yawa hatta za'amu annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har suka riya cewa wai annabi urija bihi ila sama' Allah ya hau da shi zuwa saman duniya mi'atan wa ishirina marra, haso ɗari da ishirin fi kulli marratin yusibi wilayata Ali, a kowane tafiya sai da aka yi mai wasiya cewa bayan ka fa'ali ne kakka manta ka gaya musu bayan ka ali ne, wannan ƙarya ne, so ɗaya ka Isra'i da Mi'raji da manzan Allah. To don Allah mutanen da suke da wannan ruwaya an yi so ɗari da ishirin sai don ba a bari an yi so ɗari da ishirin da ɗaya ba kuma duk sun damu. wannan ke nuna cewa wancan 120 ɗin duk ƙarya ne jawabin gano wannan da kyau ku duk ƙarya ne waje a fi kitabi basairar darajat ya zo a cikin littafin 'yan shi'a mai suna basairar darajat lissafar fi ma yarwihi an abi abdullah cikin abin da ya ce wai baban abdullahi ya ce urija bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila sama mi'atan wa ishirina marra wai an hau da annabi sama haso ɗari da ishirin ma min marratin illa wa qad awsallahu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi wilayati ali ba wani tafiyan da aka yi da annabi face sai an jama annabi kunni ya fa tabbatar ya shelanta wa mutane cewa bayan ba shi fa alli ne shi zai zama wasiyin shi wal a'immati min ba'dihi da kuma imamai da za su biyo baya akthara mimma awsahu bil fara'idi sama da yanda annabi ya umarni dangane da farallan Allah ma annabi yayi bayani dalla dalla yanda sabai suka san sallah haka suke da yaƙini bayan raso manzan Allah aliyu ne khalifa to kaga in wannan maganar haka ne kaga ba wani maganar dan ba a rubuta wancan takardan a ƙarshen rayuwa annabi babu komicin da an sanar da wannan jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko wallahi ƙarya ne karanta littafin basair darajat na yan shiya shafi na 99 to inda wannan rubutun jama'a me kawo ta da jijiyan wuya kuma akan wancan Mala ya ce wa haza wa ƙada na ƙala ijma'uhum ala hazil aqida. Mala ya ce an ba da ruwan kan ‘yan shi'a ka fataninsu akan wannan aƙida, Shehuhum al-Mufid, wanda babban malaminsu Mufid ya ba da labari fi maƙalatihi a cikin littafin maƙalat ɗin shi haisa ƙala, wattafaqatil imamiyya. Ya ce dukkanin ‘yan shi'a imamiyya sun haɗu ala annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama istakhlafa amiral mu'minina alaihi salam fi hayatihi wai tun a rayuwar annabi annabi ya naɗa ali shine khalifa bayan shi wai annabi na rasuwa sai abubakar da umar da abu ubaida suka yi masa yadda aljuyin mulki wa nassa alaihi bil imamati ba'da wafatihi mun gano wannan da kyau ko wai ya mai nasi karara a ce cewa wai ali shine imami a bayan shi wa anna man dafa zalika da fa'afar da dini duk wanda ya tunkuda imamata Ali, to kaman ya tunkuda wani farilla ne daga cikin farillan addini. Ku ji shirman shi'a. Ku karanta littafin awa'il maƙalat na safar a shafi na arba'in da hudu ya bayyana wannan tatsuniyar. Wa bi haza ya zaharu kazibu hadar rajil, Mala ya ce, To, inda waɗannan maganganu guda biyu na wancan safar da mufid, kuma manya-manyan 'yan shi'a ne magabatan shi suke cawo tuni aka yi ma'alu wasiya in ya tabbata da wannan to kenan ƙaryen wannan ɗan shi'a a tijjani a samawi ta bayyana wa talbisuhu fi ahu da kuma irin yadda yake rikitaccen mutum ne cikin abin da ya da'awa min annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama arada bi zalikal kitab wai annabi ya nufi ne abin da zai rubuta da an ba shi abin rubutu zai nassanta ne alasta khilafi ali cewa na ali ne zai zama khalifa bayan shi a'a to tintini kenan abin da ya ba daidai ba ne in ya tabbata yayi wannan ke nuna cewa tunda annabi yake karya ne yan shi'a suke mashi bai taba cewa a bayan shi ali zai zama khalifa ba Mala ya ce wa nisbatuhu hadhal qawli ila rafida Mala ya ce wa nisbatu wa nisbatuhu hadhal qawli ila rafida fa ayyu ma'ana li hadha indahum danganta wannan magana zuwa ga yan shi'a cewa wai suna magana ne akan cewa annabi yayi nufin ya nada sayyidina ali ne amma umar ya hana to me bukatun su zuwa ga wannan maganar fa ayyu ma'ana li hadha indahum idza kana rafida ta'ataƙi da annan nassa ala wilayati Ali in ‘yan shi a dama can suna da aƙidan cewa suna da nassi tabbatacce akan cewa Ali ne khalifa. Wasti khilafihi kada ja'a min in min Allahi li nabiyihi kuma umarnin ya zo daga Allah ne zuwa ga annabi fi akthar min mi'atin wa ishirina marra sama da su ɗari da ishirin fi kulli marra yi uraju bihi ila sama saboda girman al'amarin fa in za a gaya ma annabi bayanka Ali ne wai sai an kai shi sama sannan za a ga mai sau da girman abu ku za fahimtar wannan da kyau ku wayo si biha kuma annabi ya an mai wasiya summa tablighun nabi ummatahu zalika alama tadda rafida kuma annabi da yazo sai da yazo na ga wa mutane tsaf kamar yadda in sha ke riyawa fi nususin mutawatira qawla hadisatul kitab suka ce nasoshi sun zo birtik da ke tabbatar da wannan kafin lokacin da aka yi kacaniyar rubuta wancan takardar jama'a kun gano wannan magana da malai yake su da suka ce ga wata magana na tintini me kai suka makale da wannan kamar wani almara da ake rubutawa maharbi ne ya je harbi ya harbo su giwa ne su gada su bariyi duk ya ciko kwando da kanshi da komi yana tafiya can sai ga fara wai faran ma ba zai batta ba sai da ya duka zai dauka saboda hadama to wannan shine wannan ku da kuka ce kuna da ruwayoyi har so 120 ana kai mutum sama ana gaya mashi duk wannan bai ishe ku ba sai wannan ita takardun da ma bata samu an rubuta ta ba inda za gane ashe wancan maganganun da suke faɗi duk ƙarya ne wallahi wali za ƙala shehul islam ibn taimiyya rahimahullah da wannan ne shehul islam ya ce wa manta wahama anna hadal kitab kana bi khilafati ali duk wanda ya kiɗi me yake zaton wai wannan takaddan da annabi ya so ya rubuta ya yi nufin ya rubuta khalifancin ali ne ibn taimiyya ce fa huwa dalun wannan batacce ne bittifaqi amatin nas wanda duk mutane sun hada kan batan shi min ulama'is sunna wa shi'a daga cikin malaman ahlus sunna da malaman shi'a ma amma ahlus sunna fa muttafiquna ala tafdil abi bakarin wa taqdimihi su ahlus sunna sun kudirce cewa wajen daraja da kima abubakar ke gaba da kowa ha'alin wa amma shi'a alƙa'iluna bi anna aliyan kana huwal mustahiq amma su ‘yan shi'a cewa suke ali ne ya cancanta lil imama ya zama shugaba fa ya ƙununa suna cewa innahu qadan nassa ala imamatihi qabla zalika suna cewa tun kafin wannan rubuta takaddan da ba a samu an yi ba ai an ba da nassin cewa ali ne zai zama khalifa nassan jilliyan wai nassi ne qarara zahiran ma'arufan kowa ya san shi wa hina izin falam yakun yahtaju ila kitabi malai ce to in dai suna da wancan nassin to ba su da bukatan kuma a zo a yi musu wani sabon rubutu yanzu kun gano wannan yanzu shugaban kasa yana da bukatan a ƙara rantsar da shi ne yanzu shi kuna fahimtar wannan da kyau in ka zo ka ce wallahi sai ya zo ya ƙara karɓar rantsuwa sai a ce kana da shakka akan rantsuwan shi da yi ne na da shi ba shugaban kasa ba ne shi ne fa abin da suke yi kan littafin minhajus sunna a juz'i na shida a shafi na ɗari biyu shafi na ishirin da biyar wa'ala kulle halin malice diyan da ta kai ta komo fasawa'un sabata hadal ƙaula an ba'adar rafida malice duk ɗaya ne wannan maganan ya tabbata daga wasu daga cikin ‘yan shi'a amin fara da bihe huwa koko shi dai tijjani a samawi ne kaɗai ya ara bakinsa ya ce wasu albasa falasi hata lahu malice in ma duk sun faɗa in ma shi kaɗai karambanin faɗa to dai maganan ba ta tabbata ba iz domin la dalila alaihi bai da dalilin faɗin wannan maganan wa inna ma mabnahu ala zunun kawai ya gina maganan ne akan yana zaton abin da annabi zai rubuta kenan wal auhamil kaziba da kuma ɗimuwa na ƙarya allati la tastani da dalilin wanda bai da wani madogara na dalili min aqalin aw shar'in a hankalce ko a shari'ance balal addillatu ala khilafihi sai ma dalilai sun zo sun saba ma abin da ya da'awa ka baki a ka'idar rafida kamar yadda sauran akidin yan shi'a suka tabbatar wa ala fardi sihatihi ma'astihalati zalika mala ce kai a kaddara ma abin da annabi nufin ya rubuta ne sai ce amma fa ba ma zai yiwu abin da annabi ya nufin rubutawan ba kenan fala hujjata fihi lirrafida ‘yan shi'a ba su da hujja a kan haka, bal huwa hujjatun alaihim, kai ma hujja ne a kansu fi ibtali da'awa alwasiya li'ali, na cewa wai annabi ya bar masayyadi alwasiya, kun gano wannan da ku? Domin wasiyan da suke cewa an bar mashi ai ga ta ba a rubuta ta ba. Kun gano wannan da ku? To shine sai mala yake cewa haza zahirun wannan abu ne kowa zai iya gani a fili. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أراد من ذلك الكتاب النص على خلافة علي إن النبي يا نفين ne ya ce bayan ba shi Ali ne zai zama khalifa fi zalikal waqt al mutaakhir min hayati a ƙarshen rayuwan shi dalla hadha ala adami nasihi alaiha qabla zalika to wannan yana nuni cewa kafin wannan ranan a baya annabi bai taba bayyana cewa ali ne khalifa a bayan shi ba ma'ana lin nasi alaiha marratayn sau da ba a da bukatar wani nasi sau biyu kamar yanzu jonathan yana da bukata a ƙara rantsar da shi ne yanzu shi mala ya ce wa idza thabata bi ittifaqi ahli sunna war rafida in ya zama ahli sunna da rafida duk sun hada kan annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama mata annabi ya rasu wa lam yaktub dhalika alkitab bai rubuta wancan littafin ba batsalar da'awar wasiya min asliha to asalin wasiyan da yan shiya ke cewa an bar ma alita watse kenan kaga kilu ya jawo bob na ba ta mun gano wannan da kyau garin gyaran gira an rasa ni har yar wasiyar ma da suke takama da ita gashi an sa mata gora an bige ta jama mun gano wannan da kyau ku wa iza taqarrara haza to in wannan ya gama tabbatuwa falyu'lam anna al-ulama ikhtalafu fi muradin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama min zalika al-kitab to za ka gane cewa malamai sun yi saɓani wai ne annabi yake son ya rubuta ne fazahaba ba'dhum ila anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama sai malamai suka tafi akan cewa arada an yaktuba kitaban yannassa fihi ala ahkamin liyartafi al-ikhtilaf annabi ya so ya rubuta masa wasu hukunce hukunce ne da zai dauke masa sabani naqalahu an-nawawi nawawi ya ambaci haka wa ibn hajarin da ibn hajarin an ba'ad ahlul ilmi cewa wasu daga malamai abin da suka faɗi kenan karanta sharhin sahihu muslim na nawawi a mujalladi na 11 shafi na 90 haka fatowar bari a jiz'in na farko shafi na ɗari biyu da tara. Waƙila wasu suka ce inna muradahu min alkitab abinda annabi ya nufin zai rubuta ɗin bayanu ma yarji'una ilaihi inda wuqu'il fitan duk sanda fitina ya taso irin na khawarijawa na ƙadariya, na mu'tazila na rafida to ga yanda ya kamata su yi wa qad zakara hadha al-qurtubi dumma lihtimalat Ƙurɗubi da ya zo tafsiri a cikin tafsirin aljami da hakamil Ƙur'an a cikin littafin al-mufhim ya yi wannan bayanin al-muradati min al-kitab abin da yake nufi da abin da annabi ya nufa zai rubuta ya ce a'a in al'umma sun samu kansa a halin rikici ya ya kamata su koma su yi maganin wannan rikicin abin da annabi ya nufa rubuta kenan kan littafin al-mufhim a mujalladi na hudu shafi na 457 wakila aka ce innal murad bayanu kayfiyyati tadbiril mulk annabi ya nufin zai rubuta masu yadda ya kamata su gudanar da mulki ne wa huwa ikhrajul mushrikin min jaziratil arab shine zai yi umarni da a fitar da mushrikai daga yankin larabawa baki daya wa ijazatul wafd bi nahwi ma kana yujizuhum da kuma in an yi baki a tarbe su kamar yadda yake tarbansu wata jizo jeshi usama da kuma a aika da rundunar usama nan da nan wa bi haza qala dihlawi wannan shine bayanin da dihlawi yayi ka duba littafin muktasar tuhfatu isna a shari'a a shafi na 251 mustadillan ala dhalika bima kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kafa hujja da abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi sallama ya ambata, domin annabi ya faɗa. Mun gano wannan da kyau ku? To littafi ya ƙare a hannunmu, sai Allah ya kai mu karatu na gaba, za mu zo mu laɓe mu ji menene manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi sallama ɗin ya faɗa kamar yadda dihilawi ya ambata. Ku tsaya ku natsu duk yan shi abin da suke faɗi ko shirme ne, maganganu ne suke faɗi da ka na molanka. wanda ka tambaye su ko iyakan hayaniyan da suka faɗa anan kuma aka warware ta da dalili walla iyaka abin da suke faɗi kenan ba su da wata sabaninta kuna fahimtar wannan da kyau kuma ku rika natsuwa bayan kun natsu kuma ku yi karatu karatu mai kyau in kun yi karatun kuma ku waje hadda shi wajahi mai kyau walla duk mutum zai gama hayaniyan shi kana nan kana kallon shi in san da yake hayaniyan kana tanka mashi ko to daga shi zaka yi sai ya ɗauka ya kai ne ya ci gaba da wannan hayaniyan sai ya cutar da al'umman da za su zo nan gaba shi kuma ya ci gaba da cutuwa amma an ka rabu da shi da hayaniyan shi ko wallahi ana nan al'umma za su gane dan hare gido ne sannan kuma shi man Allah ya taimake shi shiru sai ya shiru yanzu wannan hayaniyan da 'yan shiya suke yi malam bai biye masa akan hayaniyan ba sai ya bi in sun ce kaza sai ya ce kazan nan fa kuskure ne ga kuma yanda aka yi zama kuskuren ba daidai ba ne ina ya kamata a ɗauka daidai sai ce ga inda daidai ɗin yake a tsanake ba duka ba zage ba cin mutunci haka ya kamata a rika tattaunawa Allah ya tsare mana imaninmu sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum